ci gaba da karatun na littafin irshadu lil basair a na Sheikh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir Sa'idi rahimahullah yau muna 28 ga watan Shawwal hijira alif da yuhudu da da shida wanda kuma ya dace da 26 ga watan Afrilu miladiya 2025 za mu tashi tambaya ta 29 ma hukumu sutratul musalli menene hukuncin rikan sutura da mai sallah sutratul musalli yana nufin wani shamaki da mai sallah yake sakawa a gabansa domin tsare sallarsa daga dukkan wani abin da zai gitta ya wuce wannan a ibara ta malaman fiqhu idan sun ce suturatul musalli abin da suke nufi kenan idan ana magana akan sutura ta mai sallah kuma to suka masa ibarar suturatu abin al'aurat suturatul aura da wannan ibara suke bayani akan sutura mai sallah amma da za su bayani akan shamaki to suna cewa sutura mai sallah aljawab amsa laha hukmani حكم في حق المصلي وحكم في حق المار سترر من صلى تنا ده hukunci guda biyu akwai hukunci a hakkin shi mai sallah akwai kuma hukunci a hakkin shi mai wucewa amal musalli fa yusannu an yusalli ila sutratin shashifa amma shi mai sallah asali sunna ne an sunnanta masa ya yi sallah ila sutratin shashifa zuwa wani shamaki wata sutura shashifa wata take mai tudu wanda ta wanda ta yi tudu a tsafiya wacce ta yi tudu wa yadnu minha kuma zai kusata da wannan sutura wa yaj'aluha yaminahu aw yasarahu ya iya sanya ta ta damansa ko ta haguɗinsa don ta karkata ɓangaren dama ko ta karkata ɓangaren hagu ba ta zama setin fiskarsa ba wannan ba zai cutar ba fa illam yajid shakhisan idan bai samu abu mai tudu ba khatta khattan to sai ya zana zane ya fuskance shi ya sallah kamar yadda cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا فإنه لا يمر لا يضره ما مر بين يديه idan ɗayanku zai yi sallah to ya sanya a daura da fiskarsa wani abu idan bai samu ba ya ije sanda idan bai samu sanda tare da shi ba to ya ja layi duk abin da zai wuce ta gabansa ba zai cutar da shi ba matakar ya bi ta wannan layi in kana wasu malaman hadisi sun jefi hadisin da iftirabi amma ibn hajar cikin bulugul maram yace hadisi ne hasan yasa jumhurin malamai suna aiki da shi a wasu mahanga na isnadinsa yasa za ka ga wasu daga cikin malamai har so malaman baya bayan su malam Usaimin sun yadda da ajiye sanda ko jan layi ga wanda ya rasa wani abu da zai sanya na sutura a sallarsa. wa fi zalika fawaid mala yake yace cikin sanya sutura akwai fa'idoji kamar haka minha ittiba'u sunnati wa ta'atullahi wa rasuluhu daga ciki na fa'idodin yin hakan nan akwai bin sunna da kuma yi wa Allah da manzo da'a dan mutum bai samu wani abu ba sai wannan kaso ya yi babban rabo a ce an jarraba ka ko hikimar bata bayyana maka ba ka ci jarrabawa kamar yadda aka yi wa annabi ibrahim ya ce yanka ɗansa kaga bai tsaya tambayar cewa me yasa ba me ya hikimar yanka shi da zani sai ya tafi aikatawa to jarabawa ce kuma zai ci jarabawa to musulmi idan aka ce Allah madaukakin sarki yayi umarni ko manzon Allah sallallahu alaihi umarni to sawa'un ya gane hikimar ko bai gane ba biyayyar kawai babban rabo ce wa minha daga ciki an yarudda al-basara an mujawazatihi zai mayar da gani daga ƙetarawarsa zai zai zai zai mayar da gani daga ƙetarawarsa wato sutura ta fiskar ma'ana ba ta fiskar zahiri ba ma'anawiyan ai sutura abin da ya zo tsawonta abin da aka bukata da ya wuce jira'i ba taurinta abin da aka bukata da wuce mashi ba kaga wannan ba zai tsare ba zai tsare kallon mai sallah ba a hakika a zahiri to amma albarkar da Allah ya sa a cikinta ta fiskar ma'ana to tana tasiri a kallon mai sallah tana tsare ganinsa daga kalle-kalle shine an yarudda basara an mujawazati wato sutura tana mayar da gani daga ketara ta gani ba zai ketara wannan sutura ba ma'anawiya amma to wanda ya samu sutar khushu'i da takawa a cikin sallah to sutura za ta bashi wannan ma'ana wanda kuma dama hankalinsa baya kan sallar bai samu cikar khushu'i da ake bukata a cikin sallah ba to shine wanda zai iya ganin suturar ba ta bashi wannan wannan ma'ana fa yamna'ul qalba min al-iltifati sai ita wannan sutura sai ta hana zuciya min al-iltifati daga waiwaye eh daga hange-hange kaga wannan ma wannan ma kariya ce kariya ce ta ta ma'ana saboda kasancewar akwai sutura a gabansa wannan yasa zuciyarsa ta samu wato shamaki daga tunane-tunane daga mai da hankali zuwa ga wasu abubuwa daban. Wala hafi hadal ma'ana khasiyatun ajiba in ji abin da malam ma yake. Ta fiskar wannan ma'ana kasancewa tana tsare tsallaka gani kasancewa tana hana yawon zuciya malam ya ce ta wannan ma'ana sutura tana da khasiyatun ajiba tana da wani keɓantaccen al'amari na ban mamaki tana da wani keɓantaccen al'amari na ban mamaki wa minha daga cikin hikimomin annahu yufiduhu annahu la yaqta'u salatahu wa la yunqisuha man marra wara'aha daga ciki yana fa'idantar da shi cewa la yaqta'u salatahu babu abin da zai yanke sallarsa, wala yunkisuha haka nan babu abin da zai rage daraja da alfarmar sallarsa, man marra wara'a wanda duk ya wuce ta bayan wannan sutura ɗin. Wato kenan, la yaqta'u wala yunkisu salatahu man marra wara'a duk wanda ya wuce ta bayan wannan sutura ba zai yanke ko ya rage wa sallarsa daraja ba. Wa in marra ahadun dunaha idan wani ya wuce dunaha kafin wannan sutura, duna yana nufin wato tsakanin mai sallar da sutura. idan wani ya wuce kafin wannan sutura bayan mai sallah kafin sutura malam ya ce fa in marra ahadun dunaha na kafa salatuhu na kafa salatahu to zai rage masa sallarsa illa an yakuna al-marru ra'atan aw himaran aw kalban aswada bahima sai dai idan mai wuce wannan mace ce ya kasance mace ce aw himaran ko jaki aw kalban aswada bahiman ko kuma bakin kare dabba fa innahu yubtiluha to wannan kan waɗannan guda ukun suna ɓata sallar gaba ɗaya ba ragewa ba kaga da aka istisna'i ka ɗauka sauƙi za a samu to amma sai gashi tsanani aka ƙara in dai wannan ne to sallar take ɓatawa gaba ɗaya kama sahha bihil hadis kamar yadda hadisi ya inganta akan haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace yaqta'u salata ar-rajuli idza lam yakun bayna yadayhi mithlu مؤخر الرحل ومثل مؤخر الرحل الامرأة والحمار والكلب الأسود yana tsinka sallar mutum idan ya zama tsakaninsa a gabansa babu gwargwadon wato majinginar siddi mu'akhirur rahal ko mu'akhirur rahal shine majinginar siddi akwai siddi na kuma siddin doki ko raƙumi yadda idan mutum ya hau bayan sa yake jingirin waɗannan to wannan majinginar za ki nufi da mu'akhirur rahal wato ƙarshen siddi idan babu kamar ya wannan a gaban mutum mace sai ta wuce to sallah ta ɓaci ko jaki ya wuce ko kare bakin kare shi ma ya wuce to sallah ta tsinci sallah ta kasa amma idan akwai wannan a gabansa kuma waɗannan ɗin suka wuce ta bayan wannan sutura ɗin to wannan ba zai cutar da sallarsa ba ba zai cutar da sallarsa ba wal mashhur min al mazhabi ma abin da yafi shahara a mazhaba annal mar'ata wal himara la yubtilaniha da mace da jaki ba sa bata sallah lakin al awwal aula Allah ce sai dai zancen farko shi yafi zancen farko shi yafi saboda nassin hadisin da ya zo akan haka ingantacce Imamu Ahmad Allah ya masa rahama shi ne yake da shakku akan abin da ya shafi mace da kuma jaki saboda wasu riwayoyi da Allah ya la'akari da su sannan kuma saboda illar da aka ambata a wata riwaya ta kare din cewa shi bakin kare shedan ne don haka sai zama illar bakin kare a wajensa ta fi tsanani a kan illar mace da jaki da haka sai ya ce shi kam a kan mace da jaki akwai shakku a zuciyarsa amma baya tantamar bakin kare yana tsirka sallah wannan riwayar da aka samu daga imam ahmad ta sa har mazhabar ma aka tafi akan wannan fahimta guda biyu wasu suna ganin dukkan ukun suna tsinkawa wasu kuma suna ganin cewa a iya bakin kare ne kawai yake yake tsinkawa amma zance mai inganci kamar yadda malam ya ishara zuwa gare shi shine dukka suna tsinkawa saboda ai su din ma duka da shedanin suke da shedanin suke tafiya ko ba haka ba ba wani hadisin ya ce musamman in tabbata shedan ne ya yake mata yake kara mata ado ba ta gaba da ta bayanta to ita ma aisha in take tafiya shi ka jaki da man yayi kuka ba shedan ya gani ba za ka ga kowa duk daga jakin da macen da bakin karen duk dai hidima ta shaitan ta ne wa amma fi hukumul marbi amma dangane da hukuncin mai wucewa fa yahrumu al-mururu baina al-musalli wa sutratihi haramun ne wucewa tsakanin mai sallah da suturarsa fa in lam yakun suturatu idan ya zama babu sutura a gabansa fa in marra baina yadayhi nahwa thalathati adwa idan mai wucewa ya wuce ta gabansa da tazarar da ta kai zira'i uku idan ya wuce ta gaba mai sallah da tazarar da ta kai zira'i uku wa innahu ya asamul maru ko wa innahu ya asamul maru isman azima so mai wuce wannan yana yana ɗaukar zunubi zunubi wanda yake mai girman gaske illa an yusalli fi mawdi'in yahtaju an-nasu ila al-murud fihi sai dai in shi mai sallan ne ya yi sallah a wurin da mutane suke da tsananin bukatuwa zai wucewa. Shi wancan batu na wucewa ta gaban mai sallah wanda babu sutura a gabansa, asali mai sallah ba sutura a gabansa. Iya wata tazara ce wanda mai sallah zai iya wucewa ta gaban mai sallah ko da ba sutura a gabansa. Wasu malamin suna ganin idan akwai shimfiɗa da yake sallah a kanta kamar sallaya ko tabarma. to bakin iyakar tabarma ko ko shimfiɗa ko sallaya to zai zame masa sutura kamar yadda zane yakan zama sutura haka na ga wannan ra'ayin a wajen malam Usaimin ma Allah ya masa rahama a sannan hakan nan idan kuma babu wani abun da zai mai kama da wannan ƙarshen tabarma ko ƙarshen sallaya wannan makamancin haka to babu wani adadi saboda kamar yadda malam ya faɗa yanzu ana babu wani adadi da ya tabbata zira'i uku ko zira'i bakwai ko zira'i biyu ko zira'i kaza wanda za a ce shi ne idan ya wuce haka in an wuce ba a yi laifi ba a sai dai kawai a yi la'akari da al'ada tunda wucewa ta gaban mai sallah aka hana ina ne gaban mai sallah ina ne idan ka wuce za a ce ka bi ta gaban mai sallah ina ne idan ka wuce za a ce ba mai zargin ka bi ta gaban mai sallah kawai da wannan za a yi la'akari ana fahimta don haka wanda da wannan kuma shi ya fi kwanciyar hankali in mutum yana sallah ba sutura a gabansa sai kuma wucewa ta kama ka to idan akwai tazarin nisan da za ka ɗauka wadda al'adance ba za a ce ka wuce ta gaban ba to sai ka ɗauki wannan tazarar ka je ka wuce abinka shi kenan ba ruwan ka shi amma idan har ya zama ka kusace shi kusacin da za a ce ka wuce ta gaban mai Allah to wannan laifi ne shine faɗin annabi sallama lau ya'lamu al-maru bayna yadayil musalli ma za alaihi la kana an yakifa arba'ina khairul lahu min an yamurra bai na dai da mai wuce ta gaban mai sallah ya san abin da ke kansa na zunubi to da ya tsaya tsawon kwana arba'in yana jira ya ji masa alheri akan ya ci gaba da tafiya ya wuce mala yace illa an yusalli fi mawdi'in yahtaju an-nasu ila al-murur fi sai dai dan mai sallan nan yana sallah ne a wurin da mutane suke da tsananin bukatuwa zuwa ga wucewa aw fil masjidil haram ko kuma yana sallar a masallaci mai alfarma na makka hususan kima ƙaruba min albaiti ya ce musamman ma gurin da ya yi kusa da ɗakin ka'aba gurin da ya yi kusa da ɗakin ka'aba saboda nan wajen dawafi ne to sai kuma mutum ya zo yana sallah ko dai an yi sallar farilla ya tashi yana yana cikowa sallah kuma an ci gaba da tsawafi ko kuma yana nafila kuma saboda kusa da wajen tsawafi ne wurin ya fi jama'a sosai don haka zai yi wahala a mutum ya yi ikirazi da wucewar mutane ta gabansa balle mai rakawoyin tsawafi a bayan makamu ibrahim shi ka matan ma kafin ya sallama sai ɗari sun wuce ba ba ba namiji ba mace ma kafin ya sallama a raka abin nan Allah kaɗai ya san adadin da suka wuce ta gaban ka kai mutum yana yana sujjada ma a rakawa'i biyu na na tsawafi kana sujjada ma mace za ta ɗora ƙafarta a kanka ta raba ƙafa ta raba ƙafa ta yadda inda zai yiwu ka juya fuskarka al'aurar ta za ka gani ta tsallaka ka ta wuce sannan sai ka tabbatar da shirginta na kayanta ya tsallaka ka sannan ka ɗago wannan sai a makka sai a makka kai jarabawa a makka sosai wasahihu mala yace zance mai inganci annahu yuqayyadu zalika bil haja zance mai inganci ana takaita hakan da bukata ne wal hajatu takhtalifu بحسب كثرة الناس في البيت الحرام وقلته إتما بكاتر tana bambanta gwargwadon yawan mutane a ɗaki mai alfarman da karancinsu. To kaga wannan ya fi kusa da ra'ayin Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah yayin da jimhurin malamai suka tafi akan keɓance masallacin Ka'aba da hukuncin sutura. Da suka, da suka wajabta sutura wa mai sallah sai suka toge masallacin Ka'aba suka ce saboda la yuzul ihtirazu minhu masallacin Ka'aba ba za ka iya ɗaukan mataki na sutura ba daga cikin rudud da mala albani yayi akan bidiyoyin haramai ne bidiyoyin da ake tafkawa a masallatan nan na harami guda biyu ya kawo wannan batu ya yi caccaka sosai a kai hukuncin Allah hukunci ne guda ɗaya ba wani wanda ya yake da ikon ya ce banda abu kaza ba a tafsiri sai sai dalili idan akwai dalilin da ya keɓe masallaci mai alfarma daga wahayi sai a amfani da shi in babu kuma to kawai a tarbiyyantar da mutane to amma wani abu ne wanda yake da wahala yana da tsananin wahala sosai to wannan ra'ayin na malam da ya kawo yanzu ka iya cewa ra'ayi ne wasaf wasaf saboda dama ai a musulunci a dukkan wanda zai aikata abin da shari'a ba ta so saboda bukata to zai aikata ne gwargwadon bukata saboda larura zai aikata ne gwargwadon larura addaruwa tukaddaru bi qadariha dan haka idan aka yarhamukallah idan kadai aka saki abun aka itlaqin sa aka ce masallacin harami kawai babu dokar sutura to wanda yake da ikon rikar suturar ma ko yake da ikon ya ya kama amudi ya sallar to ba zai yi bai zai hakan din ba ko yake da ikon ya buya a bayan wani ya sallar don ya kiyaye sallarsa ba zai hakan din ba sai a ɗauka cewa gaba ɗaya hukuncin ya tashi daga sallar masallacin wadda wannan shine abin da malam albani yake yaɗa amma idan ya zama na mutum ba shi ba yadda zai yi irin lokacin aikin hajji akwai wasu kwanaki da jama'a take tsanani a makka ta yadda ba masa tsantsanci a masallacin to ba yadda ka iya a irin wannan lokaci ka ɗauki wani mataki na sutura a sallah to kaga irin wannan to sai mutum ya yayi yadda ya samu kansa akwai lokacin da kuma za ka samu masallacin akwai sauƙi ta sauƙin jama'a in kana son yin sutura za ka sutura kuma haka jidda sallar ka babu wanda zai keta maka sosai ma akwai wuraren sallah akwai wuraren abin tsayuwa a sallah sosai har ka gama sallar ka ba wanda zai abin nan ka to kaga sai ka riki irin wannan wurare kai sallar ka saboda karancin jama'a wuri kuma sai ka zaba to shine ma yake cewa wasahihu annahu yuqayyadu zalika bil haja kawai dai zance mai inganci za a yi kaidin hakan din da bukata والحاجة تختلف بحسب كثرة الناس في البيت الحرام وقلته wannan bukatar kuma gwargwadon yawan mutane da karancin su a masallacin Ka'aba wa idza marra baina yadayhi fil halati allati la yajuzu lahu al-murur idan kuma mai wucewa ya wuce ta gaban mai sallah a yanayin da baya halatta a wuce din tafa'ahu anhu bil ashal fal ashal to ya tunkuɗe shi amma bil ashali fal ashal da kaɗan kaɗan da sauƙi da sauki da sauki haka dai ba da ba da yaki ba sai dai idan abin ya sutura ko alin salama ake cewa idan salla ahadukum ila suturatin thumma ja'ahu ahadun yuridu an yastaza baina yadayhi falyadfa'ahu mastata'a fa in imtana'a falyuqatilhu fa innama huwa shaytan alayhi salatu wassalam yace idan ɗayan ku yana sallah zuwa ga sutura ya kawo wani ya nufi ya keta tsakaninsa da sutura bal ya fa'u masafa'a to ya tunkuɗe shi da iyaye da zai iya idan ya ƙi bal yi kacirhu ya yaƙe shi fa inna ma huwa shaytanu kawai shaytani to kaga a karon farko ba yakin da a fara ba kenan kuma kashi 99 cikin ɗari na mutane masu hankali idan kai a hankalin za su rushe ka ba sai ka yi yakin ba. Su'alun ma hiya al-ashya'u allati yasqutu fiha shay'un min arkani salati ma'al qudra su menene abubuwan da halaye na mala yake nufi waɗanne ne irin halayen da yaskutu fiha shay'un min arkanis salati wato wani abu daga cikin rukunan sallah yake faduwa a wani halaye ne ma'al qudra tare da za a samu ikon yi akwai ikon yi amma kuma an samu kai a wani condition da za a iya haƙura da wannan rukunin kenan malam yana magana ne akan rukunin da mutum zai iya yin sa sai dai da mashakka sai dai akwai yar wahala ne zai iya yin sa sai dai akwai yar wahala ne ba yana magana akan rukunin da mutum ba zai iya ba kwata kwata rukunin da ba za ka iya ba kwata kwata ruku'u ne ko sujada ko kuma karatun fatiha ko kowane irin rukuni ne ba za ka iya shi ba to faduwa yake gaba ɗayansa in dai ba za ka iya ba kwata kwata ne da ana magana akan zai iya in ya matsa a kansa to a wani hali ne za a bashi ya za a bashi ya ya ya saraya yasqutu al-qiyamu an al-ma'mumina idza salla bihim al-imamu ar-ratibu jalisan malam yace alkiyamu tsayuwa tana faduwa anil ma'mumin daga mamu idza salla bihim al-imamu ratibu jalisan idan limami ratibi yayi salla da su a zaune li'ajazihi anil qiyam saboda gazawarsa daga tsayuwa fa yushra'u lahum al-julusu sai aka shar'anta musu su zauna su ma wa huwa aula min alqiyami zaman nasu ya fi dacewa da tsayuwarsu illa idan tada as-salata qa'iman sai dai idan limamin ya riga da ya fara sallah da su a tsaye ne anan mu fahimci cewa malam ya ce limami ratibi kenan limamin da ba ratibi ba baya ɗaukan wannan hukuncin yana daga cikin hukunce-hukuncen da suka bambanta zama mai ratibi da wadda ba ratibi ba akwai wata matsala wadda ko kwanan nan na ci karo da ita wadda malamai suke ta suke ta saɓani a kanta dangane da mutumin da ya zo masallaci ya tadda limamin ratibi a tahiyar ƙarshe shin zai shiga tare da limamin ratibin ne a sallama da shi ya tashi shi kuma ya kawo sallarsa ko kuma tunda yanzu an sallah ta zo ƙarshe kawai ya jira su ɗauko sabuwar sallah da wani limamin daban. su samu cikakken jam'i inda wannan dai ba su samu sallah ba to wannan matsalar kamar mai sauki amma gaskiya sai gashi sai na fahimci ashe maluma ba su ɗauke ta da sauƙi ba yayin da suka kasu gida biyu wasu suna ganin cewa zai shiga sallah tare da limami ratibi ya ƙarasa wannan tahiyar ya tashi idan an yi sallama ya yi sallarsa ya fi masa akan ya jira akan ya ɗauko sabuwar sallah da wani limamin da ba ratibi yayin da kuma wasu suke ganin kamar malam Usaimin Allah masa rahama yana ganin shi ya kasa abin kashe biyu ya ga ra'ayin farko ra'ayin malam bin Baz a malamin baya bayan wannan kuma na biyu ra'ayin malam Usaimin akan cewa idan akwai wasu yana da garantin jama'a da za su yi sallah tare, to ya bar wannan limam ya sallame, sai su ɗauko tasu. Idan kuma ba shi da garantin jama'a, shi kaɗai ne, to ya shiga wannan. Kaga dai kamar shi ma malam ya tafi akan fifita jam'i na biyu akan wannan jam'in da abin da ya rage ta ya ce kaɗai. to waɗanda suka tafi akan cewa ya shiga cikin tahiyar ya samu sallamar limamin farko ya fi masa halala akan ya ɗauko sallah ta biyu tare da limami ko da cikakkiya ce suna ganin bambancin da ke tsakanin limami ratibi da wanda ba ratibi ba bambancin yana da yawa domin ita ce asalin sallar da aka kira mata sallah ko ita ce asalin sallar da aka tsaya ita ce asalin sallar salloli biyar na masallacin don haka idan mutum ya same ta shine ya samu jam'in masallacin idan mutum bai same ta ba to ya yi jam'i ne a masallacin amma ba jam'in masallacin ya samu ba saboda asalin sallar masallacin a riga an yi ta shi limami ratibin yana da fifiko akan wani limami daban wanda zai biyo bayansa kuma bugu da ƙari kamar da imam malik yake gani wanda har ya karhanta ma amma maimaita sallar jam'i a wani a masallaci bayan limami ratibin ya idan shine hakan ka iya bude wata kofa ta tawaye da kuroji idan har za a bude kofar cewa wasu zo su da sallah bayan liman ya idar su za a samu yan adawa wanda ba sa yin wannan liman su kawai dama yan kungiyar su su kawai za su za su dinga nawa ne za su dinga nawa a siyasance shikenan sai an yi sallama sai su tada su sallah sai zama akwai siyasa mai ƙarfi a masallacin wannan yana daga cikin abin da ya tuna min abin da malamai suke hange wanda yake bambanta limami ratibi da wadda da wadda ba ratibi ba cewa wannan hukuncin da ake magana a kansa na bin liman a zaune idan ya zauna ya shafi ratibi shi sa malam yace anan al-imamur ratib limami ratibi shi ma daji gan haka ko? ta kawo a kan insha Allah za ku an gane ko? idan limami ratibi ne ya sallah da su a zaune li'ajazihi an al-qiyam to nan ma a fahimci kaidin saboda gazawarsa da tsawa ba saboda gadara ba a saboda shi liman bane kawai ya zauna a zaune ce kowa sai ya zauna a zaune ya zama gazawarsa ne ba zai iya sallah ba zai iya sallah a tsaye ba wanda a malikiya an karhanta musu sallah malikiya ba su halatta wa mamu su zauna ba sannan shi kansa limancin an karanta shi saboda a malikiya ba zai yiwu wanda ya gaza a wani rukuni ya ja wanda zai iya rukunin ba sallah sai dai ja irinsa yawwa in dukkan idan shi gurgu ne ya je ja guraku wanda su ba za su iya tsayawa ba in shi bebe ne ya je sha ya je ja bebai in shi kurma ne ya ja kura kawai fakat in ba zai iya sujjada ba ya je samu irinsa masu hangun wanda ba su iya kaiwa sujjada ba don haka na? eh kurame su da su an gane ko saboda gazawarsa a rayuwa wa yushra'u lahum al-julus sai a shar'anta sai aka shar'anta musu zama saboda limamin su ba zai iya sallah sai ba wa huwa aula min al-qiyam kuma zaman shi yafi shi yafi tsayuwa wai dan annabi sallama ya wata da sahabban sa ko sai sallah a zaune suna tsaye a kansu sai musu ishara a nijlisu in su ishara kowa ya zauna illa idan da as-salata qa'iman sai dai idan a tsaye ya fara sallar an shiga sallar a tsaye ya fara karatu sai wani abu ya faru da shi sai ya gaza sai koma ya zauna to suka ce ba za su a hambaliya suka ce mamu ba su bi shi zama ba tunda ya shigar da su sallar a tsaye za su ɗauki hukuncin shiga sallar ba za su koma hukuncin da ya sauyu daga baya bayan an shiga sallah ba wa yasqutu aidan bil mudawat idza kana al qiyam yamna'u husul al maqsudi sannan tsayuwa tana faduwa da magani idan tsaiwar yamna husulal maqsudi za ta hana samun bukata za ta hana biyan bukata kamar an masa tiyata kuma an hana shi miƙewa sai dai a zaune an ce in ya miƙe sai za ta farke in ya miƙe sai za ta yi ruwa in ya miƙe za ta kira sai dai a zaune to kaga wannan nan ma ko da zai iya miƙewa, ko da shi a ƙashin kansa zai iya tsayuwa, amma yanzu idan ya tsaya ɗin ana gudun abin da zai iya faruwa a wajen, to sai ya haƙura da tsayuwa tare da zai iya ɗin sai ya zaune. Nan ana magana ne akan wanda za su iya, yawa wanda za su iya. Wa yasqutu aidan idza khafa aduwan yanzuru ilayhi idza kama. Hakan nan tsayuwa tana faduwa akan mai sallah idan khafa aduwan idan ya ji tsoron abokin gaba yanzu ilayhi idan kama idan ya miƙe zai gano shi eh idan yana tsoron abokin gaba zai iya gano shi ya miƙe tsaye yana cikin labo ko cikin karage cikin saura in ya miƙe yana sallah za a iya gano shi ko za a iya gano su sai suka zaɓi su zauna a zaune su yi sallah saboda wannan ɓuyar to babu laifi kaga za su iya tsayuwa wani uzuri ne zai hana su tsayuwar amma ba wai rashin kudura ba ba rashin iko ba wannan ba a kiransa rashin iko rashin samun iko to wannan ya halatta ya zauna a zaune ya yi sallarsa وتسقط الفاتحة عن المأموم إذا جهر إمامه ta haka nan fatiha tana faduwa daga kan mamu idan limaminsa ya bayyana karatu sai ta hammaluha al'imamu anhu sai liman ya ɗauke masa fatiha gaba ɗaya. wa yasqutul qiyamu lil uryani aidan ala al madhhab hakan nan tsayuwa tana faduwa daga kan mai sallah tsirara ala al madhhabi amma a mazhaba ta hanbaliya to tsirara tsirara yake to sai suka ce in dai tsirara ne gwanda ya tattakura ya rufe al'aurar tasa da cinyoyinsa da hannayensa sai ya sallarsa amma ya miƙe tsaye kam ai kaga kuma gaba ɗaya ya zama ba babu abu ne ba eh kamar zaman ya furfin asiri zaman ma nau'i na sutura kuma ne ce wasu sahihu amma ba abin da yafi inganci adamu sukuti shi ne rashin faduwar tsayuwa anan li adami dalili ala sukutihi saboda babu wani dalili anan da zai sarayar da da da tsayuwar saboda saboda tsayuwa rukuni ne suturta al'aura sharaɗi ne, yanzu ba shi da ikon da zai suturta al'aurarsa, ba shi da wannan ikon. To, ai, a ƙa'ida sharaɗin sai ya faɗi, sharaɗin sai ya faɗi shi ɗayansa, kar kuma ya jawo ya rusa wani abu daban kuma du. Shi sharaɗi ya faɗi, sannan kuma du ya sake rungumar rukuni su taru su faɗi. mala yake babu dalili a kan haka wa kadhalika ala al-mazhabi hakan nan bisa mazhaba idza qadara an yusalli fi ghairi al-hajati fi ghairi al-jama'ati idza qadara an yusalli fi ghairi al-jama'ati qa'iman idan zai iya yayi sallah a tsaye ba a jam'i ba in ba a jam'i bane zai iya sallah a tsaye wa idza hadara al-jama'ata amma idan ya halarci jam'i a masallaci lam ya kabbir alal qiyam ba zai iya tsayawa ba saboda a gida ne yana da wata kwana da yake dafawa ya sallasa tsaye yana da wani abin da yake rikewa ya sallasa tsaye yana da wurin dafawa in yi ruku ya dago yana da wurin dafawa in da dago daga sujada ya dafa shi ya taso a masallaci babu sai ya zama in a gida ne zai iya sallah a tsaye amma a masallaci ne ba zai iya ba wal mazhabu annahu yukhayyar to a mazhaba zaɓi za a bashi ya zaɓa in ya ga dama ya zo masallaci ya yi sallah a zaune in ya ga dama ya yi sallarsa a gida a tsaye wakila wasu kuma suka ce yuqaddimul qiyama ya gabatar da tsayuwa da haka yi sallah a gida wakila wasu kuma suka ce yuqaddimu salatal jama'a ya gabatar da sallar jami'i ya tawo masallaci yayi a zaunan wa huwa aula kuma wannan shi yafi li'anna al-qiyama fi haqqihi yasiru ghayra rukni li'ajazihi anhu saboda tsayuwar a hakkinsa zai zama ba rukuni bane ba saboda ya ba zai iya ba saboda ba zai iya ba don haka tsayuwar za ta faɗi wa yudrikul jama'ata allati la tu'addu masalihuha kuma sai zai riski ladan jama'a kuma wadda maslahar hakan ba za a yi irgawa ba don haka ta fuskar fiqhu ya zo masallaci ya sallah a zaunan ya bi masa akan ya sallah a tsaye kullalar zuwa da rukunin a daddafe bai kai falalar jam'in ba ko da a zaune yi. Ba wai don ƙarfin rukuni bai kai ƙarfin jam'i ba, a'a sai don jam'in zai iya shi ba tare da wahala ba, amma rukunin ba zai iya shi ba. Inda rukuni ba zai iya shi ba, to za a ja masa layi ne kamar babu shi. kamar shi cikin rukunnan sallarsa ba za a irga masa da shi ba shari'a to kaga ya riga ya fadi a kansa to tunda ya riga ya fadi a kansa to kuma ai sai ya fi saukin da shari'a ta bashi ya riski ladan falalar jama'a akan ya kallafa wa kansa abin da shari'a ta riga ta masa rangwame a kansa ما هي الصور والآيات المخصوصة المشروع قراءتها في الصلاة ثم يتيتي سوروري دا آيوي نمسمى ودى أكا كيبان تتو ودى أكا شرعا تكرر تاسع في الصلاة yushra'u qira'atu qul ya ayyuhal kafiruna ba'da al-fatihati fi ar-rak'ati al-ula wa fi ath-thaniya qul huwallahu ahad fi sunnati al-fajr sunnati al-fajr ita ce ha rak'ata al-fajr wa kadha al-maghriba wa kadha al-maghribi wa akhir al-witr wa sunnati at-tawaf hakan nan a sallar magriba raka'a farko da ta biyu hakan nan a a ƙarshen wuturi ƙarshen wuturi ma'ana nan yana nufin wannan raka'a biyun shafa'i da raka'a ɗayan wuturi kuliya da kul huwallahu da sunatu tawaf da kuma raka'a biyun na dawafi idan an gama dawafi ake yin su suna kuliya da kul huwallahu ويشرع أيضا في ركعتي الفجر أن يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا نبقرة وفي الثانية قل يا أهل الكتاب لا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا سؤال إبرانا وانا أركو إبنا الفجر جنا ودي كي قل يا دقل هو وكما كي ونا قولوا آمنا بالله na bakara da kuma kuli ahli kitabi ta'alau cikin al-imrana wa yusannu an yaqra fi fajr al-jum'ati fi rak'ati al-ula alif lam mim tanzil as-sajda wa fi thaniyati hal ata 'ala al-insani hakan nan sunna ne ya karanta fi fajr al-jum'a nan fajr al-jum'a sallar asuba ake nufi sallar jum'a ba sunnatul fajr ba yawwa sallar asuba ta ran juma'a ya karanta a raka'a farko ya karanta a raka'a farko alif lam mim tanzil ya karanta sautu sujada sannan a raka'a ta biyu ya karanta halati alal insani wato sautul insan shi ma ya hadisi ya tabbata akan haka annabi alaihi wasallam ya karanta waɗannan tsoron a sallar asuba. Na ji wani malami yana inkarin raba su biyu, na ji wani malami yana inkarin cewa bid'a ne raba sajada biyu a sallar asuba ɗin. Ka yi mata ka yi rabi a raka a farko ka yi ƙarasa rabi ka ƙarasa sauran a raka a ta biyu ko kuma sotul insan ne. wanda ban san wajahin abin da ya sa ya tsananta a kan haka har ya kira shi bidiya ba in kana annabi alaihi salatu wassalam yana yin cikakke sura a raka'an nan ya cikakke sura a raka'an nan amma duk wanda ka ga yayi hakan din ai yayi kokarin kwatantawa ne kuma ya samu kansa a cikin wani yanayin da yana ganin karanta sura gaba ɗayanta a raka'a guda ɗaya wala Allah akwai nau'i na uzurawa a irin yadda al'ummar mu take a yanzu to ka ga wasu manzon suna cewa ce saddidu wa qaribu kuma na suna saddidu wa qaribu yadda muke yi kokarin kwatantawa to a karfafe shi kar a kar a kar a kore shi gaba da kar a kore shi gaba da Allah shi yake bada lada kuma ne su mu'min khairu min amali kuskure ne dawwama dawwama ana karanta su a sallar asuba kuskure ne annabi alaihi salatu wassalam ba dawwama yayi yana yi ba ba dawwama yayi yana yi ba yana karanta su da haka limami ya rika yi jifa jifa na gagga illolin wannan dawwama wata rana ba na mantawa mun yi tafiya amma Saudiya ne, mun je wani gari muka kwana, daga muka sauka a wajensa mun waye garin Juma'a, da yake kun san a can a wancan lokacin da muke can alamun Juma'a na hutu. Da haka idan mun tashi daga ajiran Laraba, in kana son yin tafiya, wannan Laraba kawai za ka fice abinka. Juma'a sai ka dawo. Muka fita Laraba muka je muka umra a Makka, daga nan kuma alamis muka wuce wannan garin muka je muka kwana da asuba wanda muka kwana a wajensa muka fita masallaci sallar asuba akwai wani masallaci kusa da da gidan akwai wani kuma da ɗan nisa kaɗan sai ce mu tafi wancan masallaci sai muka tafi sai da muka yi sallah muna dawowa sai ce ai wancan masallaci kuma muna dawowan muna tafiya aka ikama a can nan muka je da muka je din aka sai da muka je aka ikama da mu muka yi sallar muka yi gar muna dawowa can nan ba su yi da sallar ba har muka koma gida ana ta shuka sallah shine sai yake cewa ai wancan yau juma'a ai bana zuwa ran juma'a yace wallahi ran juma'a in ya rike muku wuta da wannan sautin sajada din da da da da, da halatinka halatti ala lisan yace ai sai sai sai kwaɗayin ka fita to kaga ya riga ya saba duk juma'a haka yake dan haka shi ma wanda ya dauka makansa duk juma'a baya masallacin da su ba to shi gaskiya yi jifa jifa din Allah sallama yake cewa idan ɗayan ku zai yi sallah kai ko da manzo Allah ya dawo mai nayi ko da ya dawo mai nayi ai a wani wuri kuma cewa yace idza amma ahadukum bin nasi fa yusaffir idan ɗayan ku zai ja mutane sallah bai so kake musu fa inna fihim ad-da'ifa wal marid wa dhal haja cikin su akwai mai rauni akwai mara lafiya akwai wanda Allah Allah yake a idar yana da wata bukata eh ya manta bai rufe mashin ɗinsa ba wani akan haka kawai sallar gaba ɗaya baya nutsuwa ya manta ashe bai danna kwaɗon shagonsa ba kawai sai tuno haka nutsuwa ta fita daga gare shi daga alhaja wanda yake da wata wata bukata a tasun ƙasa to kaga wannan kaɗai yana nuna me yana nuna kenan liman ko da ya ga annabi alaihi salatu wasalam a aikace ya yi kaza a sallah wanda wannan kaza din yakan yakan tsawaita sallah to shi sai sai ya kwatanta wancan wani lokaci ya kuma ɗauki wannan umarnin wani lokaci shine sunna a wa fi salatil jumu'ati sabbih wal ghashiya aw suratul jumu'ati wal munafiqin وفي العيدين بقاف والقرآن المجيد أو سبح والغاشية صلى الجمعة تسبح دا سورة دا تكي دا تكي بي متى على تلك حديث الغاشية نعم ها اوكي تو نم بابو ko suratul juma'a wal munafiqun a sallar juma'a kenan a sallar idi guda biyu kuma qaf wal qur'an majid da kuma me kuka ce sai ka tarbace sa'atu wa shaqqal qamar masha Allah ko kuma shi ma al idin sabbih da gashiya an gane ko sabbih ake cewa karka ce sabbi kana ɗalibin ilimi a cikin gari ne ake cewa sabbi eh sabbukan zagi kenan ko sabbi zagi kuma hakan sai ka ji an ce isma rabbikal a'la kaga bai yi ba shi yasa annabi wata yarinya tana karatu wata rana ɗan islamiyya kan hanya tana tafiya na ce gara ma da ta ɓata ta ce sabbi ismu rabbikal a'la to kaga tunda ismu ta ce eh sabbi ismu fa hadhihi salawatu allati khussisat fiha hadhihi suwar wal ayati mala yace waɗannan salloli da aka keɓe karanta waɗannan surori da waɗannan ayoyi li hikamin la takhfa saboda wasu hikimomi da ba masu ɓuya ba ne alaman dabbara ha akan wadda ya yi tadabburin ma'anonin ma'a jawazi qira'ati ghairiha tare da halaccin karanta karanta wasu tare da halaccin karanta wasu ko babu laifi ka tullabu ilm kowa je ya nazari ɗan surorin mai hikimar alaƙantar da su da waɗannan guraren waɗannan ayoyin eh kai nazari da kanka sannan in za ka iya bincike ka yi eh wala'alla mun da wani satin sai ku ɗan ba mu fa'ida ku ji abin da kuka samu mallazi ya juzu min salawati auqatan nahyi lokutan da aka hana sallah wata sallah ce ta halatta a yi ta auqatun nahyi lokutan da aka hana sallah mallazi ya juzu fiha min salawat to wani salloli ne suka halatta a lokuta ko kwata kwata ko wata sallah ma an hana aljawabu ya juzu fihi alfara'id sallolin farilla sun halatta sallolin farilla sun halatta ko rana tana fitowa mutum ya tashi a makare zai sallar asuba ko lokacin rana take fitowa hakan nan bayan sallar la'asar mutum ya tuna da ya sallar asuba ba ko ya tuna da yi ishar jiya ba to a lokacin zai yi ta bayan sallar la'asar ɗin tare da an hana sallah bayan sallar la'asar wal manzurat haka da sallolin bakance sallolin bakance su sallar da mutum ya yi bakancenta ya yi bakancan zai yi raka a goma sha biyu kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya cika masa daga wajensa to wannan sallah ta zama wajibi ba nafila bace ta zama ta farilla dan haka zai yi ta da kowane lokaci wa sunnatu zuhuri hakan nan ya halatta yin nafila bayan azhar idza jama'a bainaha wa bainal asr idan ya jam'in tsakanin azhar da al'asr na ya saba in yayi azhar yana yin nafila raka'a biyu yanzu sai wani dalili ya sa ya hada azhar da al'asr to da yayi la'asar kam yanzu ba ya zama bayan la'asar ba kenan to wannan la'asar din zai iya masa nafila a bayanta da niyyar nafila azhar ce sunnatul zuhur ce وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد da kuma maimaita jam'i, jam'in da aka tsayar yana masallaci, ya riga ya yi, misali sallar la'asar, ya yi la'asar, bayan an ƙidar yana zaune, so suka zo su, za su tare jam'in sallar la'asar, sai kwaɗayin ya bi su, shi ne ya jama'atin haka na ga wannan bawan Allah yake yi Allah ƙara masa lafiya da nisan kwana imamun haramun madina malam hudari shi idan aka yi sallah sallah ba ta isan bawan Allah aka idar da sallah ya na filfilinsa da ya saba don ya tashi sai can da wuri can na wuri a masallacin da ya ga wasu za su yi sallah ita sallah za su yi sallah za su yi sai kawai ce ku tawo ku tawo ku tawo sai kawai ya wuce su mara ikama sai musu sallah an gidar kuma duk ya ga wasu zai sake maimaita jam'i alhalin yana masallaci alal madhabi a mazhabar hanbaliya wa ala sahihi mala yake amma zance mai inganci walau uqimat wa huwa kharijul masjid ko da ma yana wajen masallaci aka tsayar da jam'in zai iya dawowa ya zo ya sake kuma ko da lokacin an hana sallah kamar asuba ya riga ya asubar sai ga wasu ma suna asuba sai dawo shiga cikin su yayi kabbara yayi sallah na bayan ya yi jam'i ai aka ce i'adatu jama'a ce maimaita jama'a ai da ya yi ce haka jama'a ta biyun a matsayin nafila ne amma an ya halatta ya yi duk da lokacin an hana sallah ya halatta ya yi tunda zai bi masu farilla eh wa sunnatu tawafi da na raka'a biyu ta tawafi ita ma da kowane lokaci ya gama tawafi bayan asuba zai na filarsa ya gama tawafi bayan la'asar zai na filarsa ya gama tawafi tsakiyar rana zai na filarsa ta tawafi wa idza dakhala yawmal jumu'ati wal imamu yakhutubu haka idan ya shiga ranar juma'a masallaci liman yana huduba zai gaisuwar masallaci tare da cewa lokacin an hana ne an hana sallah wa kadhalika ala sahihi zawatul asbab hakan nan zance mai inganci na filfili zawatul asbabi wato ma'abota sabab na filfili ma'abota sabab kuma gaisuwar masallaci da yake ala sahihi akwai sabani da sosai akan wannan matsala shin wanda ya shiga masallaci bayan sallar asuba zai iya gaisuwar masallaci shin wanda ya shiga masallaci bayan sallar la'asar zai iya gaisuwar masallaci sai sabani haka nan nafilar alwala wanda ya alwala sunnar alwala wanda ya alwala zai iya nafila bayan sallar asuba ya alwala bayan la'asar ya alwala zai iya nafila ina wani salama ina daga sunnar sami alwala ya masa raka'a biyu haka ba nafila ce mutulaka ba nafila ce ma abuciyar sababi ma abuciyar sababi ya muke da lokacin wannan ruwan na ya kare tsawon da ya da minti da alhamdulillah sai mu dakata daga wannan gabar Allah ta'ala ya tara mu cikin ladan daidai ya gafarta mana kurakurai wa sallallahu alaihi wa sallam da bin wa la ilaha illa Allah